وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله
yau alhamis sha biyu ga watan shawwal idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida daidai da goma ga watan Afril shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar wannan ne karatu na dari biyu da sha bakwai cikin littafin alwajiz fi fiqhi sunnati wal kitab aziz na addoktor abdulazim bin badawi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna cikin kitabun nikah littafin da ke magana dangane da abin da ya shafi hukunce-hukuncen zamantakewan aure a musulunci Malam yana tattauna mana wata matsala mai matukan muhimmancin gaske shine ilajin shuzil mar'a. Wasu hanyoyi ake bi a magance kangara ta mace, tawaye da ƙin jin magana za a samu matan aure ta ɗabi'antu da waɗannan miyagun ɗabi'u na rashin mutunci. Matsayinki na mace idan ana neman halittar da bai kamata a same ta da kangara to babu kamar ki gano wannan da kyau ku ya kamata a ce mace ta ɗabi'antu da ɗabi'a na biyayya ne kawai in ta ɗabi'antu da ɗabi'a na biyayya to ba za ta taɓa da na sani da kuma na dama ma wallahi dimo ya zama kin dauke ɗabi'a na ƙin jin magana na samu matsala kuma ni abin da ke bani damuwa su da dama in ta shiga cikin takaici shine ‘ya'yanku tun suna shekarun balaga na farko kuke ɗora su akan muguwar tarbiyyar da za su gangare ba za ki ce wance ko a'a dukansu haka suke sai dai na wata illin ya fi na wata mun fahimci wannan da kyau wai ka ji ya ta buɗe baki da ce wai da gidan uba ake ne eh ake ado ba gidan wa ba wannan tsinanniya ce tsinanniya ce namiji ne yake wannan alfaharin da gidan uba yake takama ita mace da gidan wa take takama gidan miji duk ɗan da ta wanko kafa ta dawo gaban iyayenta ba ya zama dolan dola ba da takaicinta iyaye za su koma lahira haka ne da takaici kullum su ganta gabansu faɗi yake yi cikin damuwa da takaici suke ai mace da gidan mijinta take takama in haka ne to a yarba su uwarki ta koma gidan ubanta ke ki zauna gidan ubanki zai yiwu tana koma gidan ubanta kakanki ma ta koma gidan wa ai ke takama da gidan ubanta ne ai mace da gidan miji take takama alfaharinta shine gidan mijinta duk wacce kaje tana kirarin gidan uba ko akwai bakin iyaye a kanta so take iyayenta su mutu da takeici so take iyayenta hawan jini ya dame su so take iyayenta su zauna cikin rafkannuwa cikin sallah ba ki ganin ko ganin gida kika je kina shiga abun farko da za su fara tambayan ki ne lafiya kun gano wannan da kyau wannan ya sa sun ɗauka hadisi ne kuke biya masu cewa da gidan uba ake ne ake ado ko ake alfahari ko ake jiji da ke ko ake kaza sai suka rena mazan lokacin da ta zo shi kuma miji yana zakwaɗinta na yan watanni ne ya riga ya saba ta rika matsowar singileti abu ba abu ba dama ba ta mai biye a haushinta yake ji kawai sai ka ji kawai sallame ta shi ke haifar da waɗannan abubuwan inda kin mai da gidan miji nan ne gidan alfahari to ina gaya miki ko ba inda za a samu matsala shi za ku je ku samu duk wata ƙabila ku tsame bahaushe za a ga alfaharinsu shine gidan wa gidan miji ne abin alfaharinsu za a ga tana bugun ƙirji tana cewa nan ne gidan mijina kaza na mijina sau da su sun ɗauki miji shi ne lamba ta ɗaya duk wani yana bin bayan lamba ta ɗaya ne amma yarinya tun tana ba ta san komi ba kun gine ta akan ne akan miji ba kowa ba ne kuma ita ma ta yadda mijin ba kowa ba ne shi yasa kuke jin suke cewa wai ai ki samu wanda zai kula da ki na ce ba wani namiji da aka yi shi wanda zai kula da mace ba a yi ba kuma har abada ba za a yi ba ita mace ita ke kula da miji shi kuma ya mata hidima shi namiji hidima ya iya bai iya kula ba shi yasa ba a bashi rainon jaririn da za ku haifa ba sai aka ba namiji na iya zaman jiran girki ne da zauna a gida yana kula da kaza ke ce ke wannan aikin sai ka ce kina neman wani namiji kuma yi wannan to dan daudu zaki aura ke ko kuma mara abin yi waɗannan abubuwan sai kun tsaya kun gyara shi wallahi sai kun sai ta yaran nan kuna cutar da su tun suna ƙanana kuna dasa musu mugayen abubuwa cikin ransu ba alfahari da gidan uba namiji ke alfahari da gidan uba so da shi duk inda ya je kuma yana ina yana gidansu don gano wannan da ku don yanzu ne za iya samun wanda ya kai shekaru na bai aure ba yana gidansu ba wani amma a samun macin da ta kai shekaru na tana gidansu ta aure ba za ta zama abin magana ko za ta zama ba to da Allah ya kuke irin waɗannan abubuwa kun fahimci wannan da kyau ko shi sa yaran kawai sai aka mai da su kawai shirme ake wulaƙanta su har yanzu gayu sai suke sa ma- 'yan mata suna iri-iri sunan kuma sai yarka dacewa da su in ka kalla sai a kalli mace sai a ci a kayan marmari ce ki tsaya ki kalli kayan marmari da kyau in ya kwana biyu me yake na kuma kalli matan nan da kyau an yi aure kwana biyu me take yi kallon da na abubuwa sai sai sai ka sun ce ha za su ɗauki ɗaya su aje ta a gida nani ce sauran kuma zai ta shiganta ganci a cikin gari in an masu wa sai ce to ai ka san matan nan kayan marmari ne wallahi ni ban fahimci me suke nufi ba sai daga ba akwai wanda aka zo da shi abokin shi yake cewa malam kai mai nasiha ma abokin sauraron kasassuwan ka ne da na malam albani kaji kaji kaji ɗabi'un shi na bibiyan matan banza a waje ya mai nasiha ya ce to malam in dalili ya sa zan zo zarewa lokaci zan ɗauko matata kai mata nasiha ya ce na rantse maka da Allah ni ban taɓa farin ciki da ita ba tun shagargarin da na aure ta har yau na ce me yasa ya ce ban da mutunci a idanta kuma ni ban san mene mata ba mun gano ka sake ni mana sai me sanda muka haɗu kike cewa ita wallah ko gobe aka sake ta za ta samu wanda zai aure ta ce ayyuka na ta ce bakwai na ce a haka da na kwanci mata noti ta gane kuskuren take yi ya ce wallahi tun daga ranar bai ƙara ganin wani abin a sha ba tana ji da kai to an ji an hura iskar shedanci a cikin kwanan yaran nan ka ga min da zai zauna lafiya a ɗibe ku cikin zafin nan a danna ku a ɗaki su su fito da shin iska haka suke kowa da suke ba jin daɗin zaman ne akwai sun da na fito zan sai wani abu a can wajen sha ɗaya da wani abu na dare na ga wasu yara abokanmu sun shanye jikinsu kawai suna shan iska na ce kai dukiya na da dare na wala mu fito shan iska na ce na matanka mutum na gidan can suka fito da ita ko zo ku shanye kan kwana ita kashin ya ta a zafi kika zo ka shanye kanka ina akwai adalcin ji kusan sun kowa da mutum yake bare na kaina ba na watsa a kan ne ‘yar mutane kaji kaji ta zafi ya ka fito ina kai ba wa'azi ka ji ba kai ba wani abu ka ji ba kaji ka zama da ƙarti ko kuna shan iska sai ka tafi gida in babu wuta ba a tsakar gida da za ku zo ku zauna ku sha iska sai mafici guda biyu ka rike ɗaya ka bata ɗaya ka fifita ko in ka gaji ta fifita haka haka har bacci ya ɗauke ku bai yi ba na an ce ba tsakar gidan a wannan kuma ɗabi'a ne ba irin namu ba bai daidai da ɗabi'a musulunci ba bai daidai da al'adunmu ba ɗabi'a ce ta mutanen kudu yan conga suke da wannan ɗabi'a ba ka taɓa ganin mutum mai tarbiyya a ƙasar hausa ya fito da matan shi ƙofar gida alama ne na rashin tarbiyya da kangara kun gano wannan da kyau ku addini yana tafiya da me da al'ada mai kyau al'ada mu bata ce haka ba bata ce ba kwata-kwata in ka ga mutum na irin wannan al'adu na 'yan kodo bai da tarbiyya ne wani ka fito da matanka a titi kana waɗannan abubuwan ba samu samu samu samu ba zai ai su mata daraja ke gare su nan nake faɗa mutane in ce in har zafi kake tunani ko to Allah yana baka notice ɗin shekara guda ba za ka iya samar da yadda za ka samar da fanka wannan da ake zuba mata ruwa ta samar da sanyi wanda kai da matan da 'ya'yan za ku samu sauƙi ba shekara ɗaya ba ka yi tara kuɗin da ake wannan ba amma kai Allah wadaranka yasa da yawa daga cikin yaran nan da kuke ba su aure ni in ni za a tambaya dama ba su aure ba kawai abin da suka isa shine azumi da iskanci in an ba shi aure to iskanci aka ba shi jiyi shine za su haifo mana irin waɗannan yaran marasa tarbiyya su watso mana su a gari mai ta wahala dama bai shirya ya zama uba ba ita ma uwa bar shirya ta zama uwa da tsautsayi ne kawai ya da biyo ta nan amma in ba iskanci ta samu gaba ba to ya kama azumi kawai har zuwa sanda Allah madaukin sarki zai ce muke shi yaran nan ba sana'a ba noma ba kiwo ba su karatun boko ba ba su yi addini ba su kawai rayuwa su yasa su kawai da tsiya ta yi rayuwa ce wa haka eh kuma mun faɗi magana ce muna zagin mutane muna gwaba musu magana gaskiya ce muke faɗa mu dole haƙura karɓe ta a haka ba mazan ba ba matan yanzu daga ran da namiji ya janje da gidan uba ake tankaho kin fita a ran shi gaba ɗaya wallahi daga ran da ya ji wannan kin fita a ran shi so zai gane cewa kina zaman daduro ne kina zaman temporary ne kike samu dama idan ki koma ai kina cewa da gidan uba kawai a dokar rabas haka ne ki koma gidanku ita ma ta koma gidansu ita ma ta koma gidansu ai ta komi kowa koma alfahari kya zauna a gidan gori koko kowa kora ta gidansu ta je in gidan zai zaune ana faɗin abubuwa mutane ba sa fahimtar waɗannan abubuwan sun ni in ina da ya ne ta faɗi wannan maganin gora zan sa amma ke ta don ta fahimci nan ba gidansu ba ne tana zaman tamfarari ne ba gidansu ba ne ƙarara ni ina da 'ya'yan mata zan gaya musu nan ba gidanku ba kin ga masu gidan nan kai gidan mijinki ne gidanku nan ba gidanku ba ne ba ki da rabo a gidan nan sai in kin ci sa'a na mutu kafin ki ɗan abin da ya saura a san maki shi ma ba ki da rabo a nan bayanci wannan mijinki ki je ki riƙe shi ne uwarki shi ne ubanki shi ne mijinki kuma shi ne gatanki mu ba mu ba mu namu za mu riƙa muke kara idan muke haihu mu je muke barka mu je muke nasiha in kiyar sha'ani mu je muke amma duk wani abu wanda ba wannan ba ku ƙara da can da kun auna ma 'ya'yan nan tun a farko kun gaya musu cewa sanda aka ɗaura masu aure iyaye ritaya aka yi musu ko an naɗa miji ko da sun zauna lafiya shi sa auren bahaushe mota ce mai direbobi ba iyaka mutum wajen 20 sun kama kambun yaran suke juyawa wani na da handbrake a hannu wani ya rike giya wani totur wani clutch wani shi ke sa trafficating wani shi ke wiper wani shi ke kaza ku ga da motar na za ta tafi lafiya ne kowa na ta cewa kan auren da aka yi kowa yana ta cewa kawa ce za ta kira ta ce wanda har yanzu in ike zo min ko wallahi ba na baki da miji na dawa gida sai ga canji wai kawata ce ba na bata in ni ne ke ce ba sai ce wallahi na huta minus ke yanzu dama ina neman in rage ku gano shi yasa tun asali na ce muku ana ɗaura aure miji ya rusa majalisan wa hawa shi ne zai zauna lafiya waɗannan sai yayi an zauna an ci abinci an ƙoshi tsaf zai ce zo ke lissafo mun sunan ƙawayenki sai an rubuta tsawon sai ce to da Allah ya tsine masa albarka saboda haka na rushe su in zuba ruwana da su kake ƙara hudda da su har abadan abidina sai wanda na zaɓa sannan zaki hudda da su to shi da zai zauna lafiya amma in ya bar waɗannan la'anannun ku to sai sun rikita mashi aure shi mun gano wannan sai sun lalata mashi aure ko yau akwai auren da aka saki aka saki uku a kalma ɗaya sau da sau da ƙawa sau da ƙawa can na zauna shi yasa na makarar zuwa wajen karatun nan can na zauna ina ta fafutukan ƙoƙarin a daidaita a koma ana ta ɗauki ba daɗi sau da ƙawa kuma auren nan ba an ɗaura shi sati biyu kafin azumi ne ba ya gaji sun hana shi sakat kuma muna zaman sulhun kawai na chatin da ita suna ɗa turo mata maganganu na an sawayan ga maganganu nan kake da kaza idan miji gidan da uba ke ne lokacin ado so ke so take ta koma so take ta koma inda na maza inda mu ne ko ai ga mu nan ga muka ku mun gano wannan da kyau a ci gaba da yi a ci gaba wannan shigintaka har ina wata samari ta tara suke hana ta zama aure yanzu jiya wani mai fikira ne daga cikin turawa nake sauraron shawarar da yake badawa ya ce in ga mace da wasu ɗabi'u guda biyar to karɓar da ita nan take ɗabi'u biyar wallahi al'abin ina gama jin maganganun nan sai ne shuru ko sai na auna da ɗabi'unmu a ƙasan hausa sai na ga wata da da uku wata da da biyu wata da da duka na tsaya na kalli mata gaba ɗaya sai na ga to ai ba wanda ba ta da wani kaso a cikin nan to kenan ba za a aure ba kenan ba za a aure ba to waɗannan ɗabi'un ne muka ce ku rabu da su ku kama na islamu kama na musulunci kun gano wannan ke inda kike son ki zo ki tare ko ba son ki a wajen iyaye Allah Allah suke sime suke ki gidan miji sai a ce ina ɗakin ki yake ai da sai a bar maki ɗakin ki a gidanku in iyayen na son ki in suna son ganin ki sai su bin maki ai ai darajan ya ɗakin aurenta an fahimci wannan don ku gane mahimmancin aure Allah maɗaukin sarki ya tattali horul ini a gidan aljanna jiran me suke zama aure suke har yanzu ba zama suke kwalli dubunnan shekaru suna nan suna jarawa miji suke jira so da mahimmancin aure so da mahimmanci da darajar aure amma kikin kasa fahimtar wannan da cikin kalmar da na gaya mai rin ke nan ce ke kin kai darajar huruki ne an yi an yi ai sulhu an yi an yi in an bullo nan ta bullo can an bullo nan ta bullo can wallahi malam kawai sai na ɗauko riga na na sa shine na sa na malanta ta yaƙi na sa ta al'ada ta yaƙi sai na sa na duniya kawai na sako rigin 'yan duniya na ce amma kai Allah ya tsine maka albarka yace subhanallah na ce me ka gani a cikin wannan kake santa ce ga mun da yan mata nace kalli kaza ba kai baka bar kaza ba na fara downgrading dinta wallahi mallan sai ta asa sulhu shi ne muka fito ce mallan ina godiya ko ne kuka sayan da ake tafi da yin iskan cerwa da su an yi aya an yi hadisi an yi kwatanci an yi al'ada an yi roƙo an yi waye taƙi taƙi hannu duk abin da aka faɗa sai ta kawo wani maganganu kawai na kakkalli wasu abubuwa kawai na gaggatsa mata maganganu ka zo muke da 'yan mata za mu baka an jima ne ta ɗora muka wuri da ta tare mu ga san halin mu bane ka zo zan baka yau za mu dawo makaranta za ka zo ka gansu wasu nan masha Allah ta barakallah ya ce gaki jahila kin hada shi ƙoran ya ce a'a na gani ka zo ka gani mara ƙananan yaran mun sama da ta alƙur'ani giredin yan mata kana da kuɗi wata mashirmanciya tana baka wahala Allah kawai sai ta yi la'asar ta gane cewa shi ma taimakon ta ake yi yanzu ya za a ga saki uku na cewa saki ɗaya yau shi gan shi uban da ya ja da ya ga ashe za a bashi da kaya ne za a ja ɗauki wata shi ma sai ya sauko ban ma kawo kan shi bai ce to ai ya janye shi daga algafa ta mala ya da zai mara rashin kunya ne shi ma bai islamiyya ba mai islamiyya ba zai mara rashin kunya Allah ya sa mu dace to mu ci gaba da karatu na tsawon ne muku wannan maganin ku tsaya ku mutu gano magan da na fara mu kafin fara kafin kafin mu ci gaba shine maganar surutu ku je ku tambayi har masu aikin kwadugo a gona in suka je daukan yan kwadugo aka gane wani dan kwadugo mai surutu ana daukan shi me yasa zai kashe aiki wallahi alazim in kina da kawa mai yawan surutu ki rabu da ita in ba haka sai ta kashe miki aljanna kuma annabi ya ce ba abin da ke juya kun mutane a kan wuta sai girbe-girben mai harsunansu da hankali ba wanda ya hana ki hira ba wanda ya gana ki tsoro amma kare yawa kirkai kina ne na lissafi harkar na lissafi ba ka zai ki ɓata mutum ki lokaci ku so kuke mu zo mu zauna da ku mu je lahira Allah ya tuhume mu akan cewa muna cin amanar kuma ba na son wannan garan fara mu gaskiya ko faɗa za mu mun gano wannan ina zama da mutum zan ga mishi ga inda na dosa mun ga mu gaskiya in kaki na rabu da kai ko amma ku so kuke zo nan mun dinga yabo ai wallahi kana kokari amma masha Allah kai kai kai kai ka ga himma kaza ku mu kuna jin daɗi ana fasa mu kai wannan zai je kai ku yabaro ni kai man so nake ku zagi dantse ku yi abin da ya kamata kullum ku koma gida ƴaƴanku da iyayenku da mazanku su ga canji ku gano wannan shi ne sai ki kwanta ki mutu a yi a yi mijin ya aure ya kasa ko ya auren da ganin kawai ya bata ma kanshi lokaci dama biyu ba dama biyu a dau mata nawa ya aura bayan Khadija amma ƙarar ya ce Allah bai canza mai da kamar kwatankwacinta ba ba ita ba kwatankwacinta saboda Khadija ta yi homework ɗinta ta yi abin da ya kamata kun bayyance wannan da kyau in ba ki tsaya kin yi abin da ya kamata ba ku matsala za ta samu ku Allah shi kyauta an mu'awai ta buna haida ba ki wannan waya cikin nan annahu qala ya rasulullah mu'awai dan haida yace ya manzon Allah ma haƙƙun ra'ati ahadina alaihi menene haƙƙin matan ɗaya daga cikinmu a wurin shi ƙala ce an tuɓi ima ha'iza ƙa'imta ya ce ya ciyar da ita in ya ci ba kamar yadda mutum zai je ya sai ƙosan rogo sai gutsara ya sa a leda wa annabi ya ce da abin da ka ci da kawo mata ba irin wannan shirma ke magana ka ci abinci mai kyau tabbatar da ka ba matanka mai kyau a gano zaune nake fada yaro sun ce kai ina babanka sai ce mu yana cin yana cin balawo na shi ka kira shi da ya zo sun ce ina na matanka na ce in za ku irin wannan sai ku riƙe a gaban yara shi yanzu yaron ya ganka wajen mai balango kana ci ba ka ci mai kai ka ba ka je ci ba kai mugu ne baka samu ka ba shi ba sannan uwarsu na gida baka ba ta ba haka ne in za ka yi irin wannan sai ka lallaba ka duba gabas da yamma kudu da arewa ne ganin ka sai ka siya ka je ka samu lungu in muguntan za ka yi haka ne sai ka ci abin ka ba wanda ya ganka amma yaro in ya gani zai je gida ya ne sai ka yi rahoto ka sa abin da ke damun irin waɗannan matasan ne su suna ganin mummunci dubu sai ceto kun gano wannan me ma za ta yi kana aika wani mugun saƙo na mummunan tarbiyyar a zuciyar wa zuciyar yaron ai zai ga shi haka ake shi ma in yi aure haka zai kun gano wannan da kyau ku don tambayin farko ina babanka yana cin ya cin balangu wallahi hakiki yana can yana can balangu na ce ya san maka ya ce a'a ni kuma da tsokana ya ce je ka kira mun shi an gano wannan da kyau shi yasa inda nake tafi da yara na duk abin da na samu sai in ba su duk abin da aka samu a gidan aka aka yi aka ba a ware na wasu da zai gani kwanciyar da da kyau ko ai an ma siyo kaza a gidan na an rarraba mana an yi kazan ta toshi ke a zan rama ne ina batun mun gane wannan da kyau komi aka yi sai na sani sai an gaya min saboda ni ma ina zo da na ina baya haka ake yi amma kai ka ci nama matanka zarbanta da nama ran sallah wata matan na suna ku tun na ƙauri ana ƙaurin ma yanzu ne wani ƙauri ake mata yanzu matan haihuwa kawai suke ya kyauta haihuwa ya yi arha haihuwa ya faɗi ƙasawar was ba ƙauri ba rago ba komi sai hayaƙi ba ba da ai wallahi haihuwa ya fara kasa warwas farashin haihuwa ya yi ne na a hita ce ma ruwan wankan ma a hita